على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a sha hudu ga watan Jumada al'akira hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar biyar ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a cikin wannan risala ko wannan littafi mai taken zahiratu za'afil iman alamu da burbushi na raunin imani na shekul allama muhammad salih al-munajjid hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a jerin giyar darussan littafin to sannan muna bangare na uku inda yake koro ilaju za'atul iman waɗansu magunguna game da raunin imani bayan yayi maganar al'arab da kuma al'asbab abinda ke iya bijiro wa zuciya ko rai ko rayuwa har imani ya rauni da kuma abinda ke sabbaba raunin imanin in an ce al'arab zai iya yi wa abinda ke bijirowa daga waje sannan al'asbab za su iya yi wa abinda ke tasowa daga jikin mutum ila shi jikin ne zai haifar ko a sa ya haifar da wani abu da zai zama imani ya yi rauni to muna karkashin magani na tara wanda mana yake korowa wanda ya bashi taken wa min al-umuri allati tujaddidu al-imana tadhakkuru manazil al-akhirah mutun ya rika tuna masaukai na lahira kawai mutun ya tuno idan har an kai wani EFCC idan an kai wani gaban hukuma idan jami'an ciki ko jami'an leƙen asiri ko jami'an ciki jami'an tsaro sun turke wani da 'yan tambayoyinsu irin na duniya yana ta kyarma to mai zatanka kuma da mala'ika ka kuma zai turke ka ko kuma da Allah zai tare ka wa kifuhum innahum mas'ulun Allah zai ce dukkaninsu ku tsayar da su innahum su duka mas'uluna dan tambaye su wala tus'alunna yawma idin 'anil na'im ni'imar da aka yi wa mutum sai an tambaye shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam har abincin da ka ci mai dadi sai an tambaye ka ka tuna ranan nan yunwa ta dame ka ka samu abinci har kalan abincin sai an fada maka ka samu tuwo kila shine mutumin ka ka samu shinkafa da wake in kuma rayuwar makaranta ba ta sake ka ba ka samu fatan wake ko ina ga dalibai ba su manta da fatan wake da wuri ba sai sun taka manyan kaya ka samu wane ne sai a tuna maka sannan ka samu ruwan sanyi wanda bai ce har ruwan sanyi da ka sha bayan ishi ya koro ka san tambaye ka ni da na san ko a nan mun sha ruwan sanyi ya fi so a ɗari ɗari to daidai daidai ba wai a dungula za a tambaye kowane sai an tambaye ka na rana kaza ga watan kaza a shekara kaza da ka sha ka ji daɗi ni'imar Allah ce ka mai da biki ka yi godiya godiyar da kai ta dace da ni'imar da aka yi maka ka hararo girman wanda ya wannan ni'ima to duka waɗannan za a tambaye mutum to wannan tuna waɗannan al'amura to suna cikin abin da za su sanya mutum ya zama ya ya abin nan ya warkar da cutar da imanin shi yake fuskanta ilaju daful iman din shi zai zama ya ragu ko ma ya sauka gaba daya to zamu tashi inda yake koro mana wasu maganganu bayan ya kawo maganar da Imam Ibn al-Qayyim ya faɗa game da shi al-Qur'ani ya ce walƙur'anul azimu shi alƙur'ani mai girma nan ne ko? shi alƙur'ani mai girma fihi zikirun fihi zikiru kathirin li mushahadil yawmil akhir a cikin shi akwai ambatan da yawa na bangarorin wannan rana ta ƙarshe mun ci al-mushahad abinda za a gani abinda ba makawa sai ya zo kaga alƙiyama na yanzu bata zo fa amma abinda zai baka sha'awa ko ya sa ka ji tsoro wurare da dama sai ga Allah na tabiri akan ta akan kawai ta zo ne ata amrullahi fala tastajilu al'amarin Allah ata yazo kawai yazo ata fi'lu madin shikenan fi'li madin yana faidantar da abin da ya faru kabla zamanin takallumi kafin ka bude baki ka ce ata amrullahi to ata din kafin ma ka ce ya zo ɗin to ya riga ya zo shi yasa ka faɗa haka to tun ayoyi da yawa na alƙur'ani ko surori da yawa na alƙur'ani ko ka ce ƙur'anin gaba ɗaya kamar yadda ya faɗa a cikin shi akwai wurare da yawa da suke baka sura ta ranar alƙiyama ya ba da misali ya ce fi suratul waqi'a kamar a suratul waqi'a wa da qiyama da suratul qiyama aka fi suratul kaf ko kamar suratul qaf wal qur'anil majid wal waqi'a da suratul waqi'a wal qiyama da suratul qiyama wal mursalat da suratul mursalat wan naba'u ko wan naba'i da suratul naba amma yatasaaluna kenan wal mutaffifin da suratul mutaffifin ita ma tana da ban tsoro ga ta dai shafi biyu dan wani abu wat takwir da suratul takwir ila shamsu kuwirat ila ne da kai da muke kasa nan kai ba za ka hararo girma abun ba ka samu wanda ya san yatarin samaniya take yau ranar na ce kuwirat an share haskenta an share haskenta in ka share hasken rana to hasken mutum biliyan nawa ka share kowa ka share mashi haske والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق shine ya ga dama ya halitta to ya share haske to waɗannan surorin musamman alwaƙi'a da mursalat da naba da takwir suna cikin surorin da ake ce masu akhawatu hudin akwai hadisi Abdullah dan Abbas wanda al-Imam Tabarani ko al-Imam da al-Imam Tirmidhi ma duka sun fitar da shi wata rana Abdullah dan Abbas yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai Annabi sai sayyidina Abi Bakar yazo yace shibta ya Rasulullah ya Rasulullah kai hurhura kamar shekarun hurhuran basi ba yana so ya ji to me ya faru ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mashi shayyabatni hudun wa akhawatuha wallahi tallahi suratu hudin ta sani murmura da ƴan uwanta da danginta a wata riwaya ta Imam Tirmidhi sai ya ce shayyabatni hudun wallahi suratu hudin ta sani ta sani murmura kuma in ka karanta suratu hudin fa akwai wanda zai saka murmura kai da honorable honorable suna karanta suratul hudin sai sun ta'ada mukama ko suna karanta irin wayannan to amma za ga wani ya sa ne kai saboda muryar malamin eh shi ya ma yadda ya koyi larabci dan kai ya gane ma'anar qur'anin ya iya turanci dan ya san ba a cika fassara qur'anin ba ko amma ya yadda ya koyi larabci to yace shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaaluna wa ila shamsu kuwirat a wata riwayar ta al-Imam Tirmidhi wa'annan ya fada kaga ga suratul hud ga suratul waqi'a ga mursalat ga amma yatasaalun ga kuma ila shamsu kuwirat surori biyar to Abdullah dan Abbas kamar yadda al-Imam Qurtubi in ka karanta karkashin tafsirin fastaqim kama umirt al-Imam Qurtubi ya kawo wannan hadisi na shayyaban nihudun wa akhawatuha sannan ya kawo wata magana da Abdullah dan Abbas ya fada an tambaye Abdullah dan Abbas wai me kake ga ya sa annabi hurhura a cikin suratul hud yace wallahi aya ɗaya ce aya ɗaya ce shine inda Allah ya ce mashi fastaqim kama umirt ya rasulullah ka tsaya daidai yadda muka umarce ka kar ka kuskura ka kauce kaga wannan jumlar ko sai annabi ya hurhura amma yanzu ne ka ce mashi fastaqim kama umirta sai ya ce ka san da wa kake magana mu za ka faɗa wa haka ƙasar na hannunmu ba connection da sanayya suna da amfani kana ce min kaza kaza to shi ga annabi sun sa shi wurwura akwai wanda ya mafarki ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambayar shi sai ya rasulullah mun ji ka ce shayyabatni hudun wa akhawatuha wai a suratu hudin wai kissoshin annabawan da aka baka ne ya sa ka wurwura ko kuwa abin nan halaka al'ummomi da aka yi ƙisoshin al'ummomi da kowane aka gama zai kaji mala an darka ke su sannan ya ce mashi ba ko ɗaya faɗin Allah da ya ce fastakin kama umar ya sa abu laɗin abba suke cewa wanda wannan maganar zai wahala ya faɗe ta ba da ra'ayi ba ne ya ji ne ya ce duk wata aya da aka saukar da ƙura'ani ba wadda ta tada hankalin annabi irin wannan fastaqim da haka aka tsaya shikenan kama umirta amma kaga da lokacin da Sufyan ibn Amr yazo ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kulli fil islam qawla la as'alu anhu ahadan ghayrak ya rasulullah ka faɗa min wata magana a musulunci in dai ka faɗa min ita har abada ba zan iya tambayar wani ba ya rasulullah yi man wannan wasiyar sai annabi ya ce mashi kul amantu billah ka ce na yi imani da Allah sun mastaƙim sannan ka daidai kaga shi bai koya mashi kama umarta ba ya san ba zai iya ba ya san ba zai iya ba to waɗannan surorin mutum ya riƙa karanta su zai iya samun ababen da shi ma za su iya sa shi hurhura kudai kiran najeriya da abubuwan da za su sa shi hurhura da ana goya wasu hadisan a bayan wannan sayan najeriya za a iya kara mana da wasu ne za a iya shayyaban ni hudun walwaƙi'atu walmursalatu wa amma ya ta sa'aluna wa idan shamsu kuwirat wa jawar sultani e to ai dole sai ka kawo wannan ba dai daɗi maganar ba ko dole a faɗa don haddashi a cikin jawar sultani haddashi da kaza da kaza da kaza kama dai yanzu waɗannan surorin mutum na karanta su to kuma kana jin irin abubuwan da ke faruwa misali yanzu in ka ɗauki suratu qaf wal qur'anil majid kana tafiya ba da nisa ba sai ka ji an shiga maganar lahira waja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu ta'id magagin mutuwa har ya zo ya zo wa kowa Allah ce zalika wannan magagin mutuwar kunta tahi shi kake ta kaucewa sai ga ana kakkaucewa ana yan dabarbaru ana yan hikinkimu ya ce wa nufika fi suri aka yi busa a cikin kawo zalika yawmul huruj ranar fita kenan ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وثيق الذين كفروا kaga wannan ya kamata mutum ya zo na ya tunani to duka wannan abin Allah bai ba kowace ministry ba shi ya jagoranci kiyama shine yake da hukuncin waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid kowace rai za ta zo ga ta nan har ta zo waja'at fi'li madi ba ga wani a hotel ga wani na ci abinci ga wani ya ƙi yin sallah amma ga can ƙur'ani surar da ke sa hurhura ta ce wa ja'ad sakaratul mauti fi'il madi mutuwa har ta zo waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai ga ta nan za ta zo tana da sa'iqun mai korata kowace rai a ran lahira za ta zo mala'ika na baya yana ingiza ta sa'iq mai korawa kaga za a koro mutum daga inda ya fito zuwa filin tsayuwar kiyama ai mai hisabi idan aka gama hisabi dole ɗayan biyu ne ko aljanna ko wuta idan aljanna ne wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara idan wuta ne wasiqal ladina kafaru ila aljanna wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara shi ma dai kaga kowa na da direba a lahira sa'iku sannan wa shahid ga kuma wanda da an je gaban Allah zai ba da shaida Allah wannan mutumin tirar da ya balaga muna tare komai nashi na sani wani bayani ake so to kaga wannan za su sa mutum hurhura dalla ce laqad kunta fi ghaflatin min hada ka kasance a cikin rafkana daga wannan rana daga mutum kawai ya zama arabka ne faka shafna an ka gaifa aka fabasaruka yau mahadi daga da kun tafi gaflatin min hada ka rafkana daga zuwan wannan rana to amma faka shafna an ka gaifa aka yau mun yaye maka yanar da ta hana ka gane inda aka nufa fabasaruka yau mahadi ganin ka yau mai bala'in kaifi ne har ka zama wanda za a iya cewa ka fi tarkaul yamama gani ce da laraba za ka suna buga misali da ita mugun gani gare ta tana gani sosai in ta daga kai haka ta hango wani wuri sai ka kwana uku kafin ka je wurin saboda lafiyar ido to fa basaruka al-yawma hadid idan ka yau gashi nan yayi kaifi dangaran ya zaga mutum yana ta waige-waige ƙala rabbar ji'un Allah ɗan mayar da ni da Allah ya amalu salihan fi matarat zan yi ƙoƙari in gana aikata abin arziki cikin ɗan abin da ya rage man wannan surar in ka kalle ta haka sai ga za ta iya sanya mutum hurhura saboda abubuwan da ta kunsa a ciki kaga an yi maganar mala'iku ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ga malaiku nan guda biyu ko me ya furta su rubuta duk abinda mutum yayi motsin shi maganar shi aikin shi saulat da jaulat zuwa da dawowa abinda ya tafi bi jiddin wa bi hazalin duk za su rubuta abinda yayi da gaske abinda yayi da raha abinda yayi da wasa abinda yayi da ba'a abinda ya dauka da muhimmanci abinda ya dauka sakwa-sakwa duk sun rubuta wannan surar tana cikin surorin da suke da buƙatuwar mutum ya zo ya nazarce su kaga can ƙarshe ta kulle da wa'azuzzukan da za su ja hankalin mutum inna fi zalika la dhikra ba duk an gama wannan bayani an zo ban kwana sura ta zo za ta kare Allah ce la fi zalika la dhikra wallahi a cikin bayanan can akwai wa'azi amma ba zai hankalta liman kana lahu qalb wanda yake da lafiyayyar zuciya au alakas sam'a ko kuma ya kasa kunni yana ji amma huwa shahid yana halarta da zuciyar shi wanda zai zo naji kamar tada suna maganar kiyama su fitinar su kenan kullun kiyama shi wani ya gani yake in ka cika magana ta kaman kana tuna ma Allah ai la yadillu rabbi wa la yansa kai baka san Allah bane yana mantawa ne ai ai bai manta ba kuma za ta zo din la ta'tikum illa bakta yasalunaka ka'annaka hafiyun anha to wa alaikum assalam wa rahmatullah Nin dai mutum ya yi addu'a ne ya tofa, ba wani addu'a ya tofa a jiya shi ba, ya karan kanka za ka iya yi inda ƙurani ne a basarukan yau mahadid ko idan ka ya dawo watsai sai a goggoga amma wani ya zo ya ce to za a ba da kaza kafin alkalami za a rubuta a nemo nonon rakumi ba da zakara turmin alawayyo a wannan kuma an kuma wala kalubin dini kenan amma kai a karan kanka za ka yi ta bari ka yi addu'a da ita don ka samu warakar ido za ga galiban a shekarun baya za ga abin ya fi saboda mai masu yin sun yadda ƙuranin da yi allan da ya saukar da ƙuranin da yi ina na san lokacin da garda suke ɗaukan kunama ko ayan nan da ke cikin suratu al'insan ko yau mana abu sankam sai a tsaya nan kaga kaida ma ba a raba kalma fa dai yace kamtsari amma ba ta darira kuma za ga sun dauka su ta hidindimin su kana kuma cewa dariran kuma za ta harbe ka saboda sun yadda tana yi sun yadda tana yi da sauran ayoyi da yawa saboda haka mutum in ya abin nan a karan kanshi zai iya zai iya yin addu'a da da ita wannan aya su da aka in ka je ƙarshe za ga yadda Allah ya ta mana wa'azi da jan hankali da nuna mutum cewa mutum ya dawo taitaye shi yau mata shakkakul ardu an hum sira zalika hashirun alaina yasi ladda ƙasa za ta tsatsage sira'a kowa ya fito da gaggawa lace zalika hashirun alaina yasi kaga wannan tara mutanen ya fi komi sauki a wurin kawai kunne fa ya kun to yanzu mutum ya hararo akwai da za a haɗu gaba ɗaya a maida ya aka yi a yi hisabi ƙididdiga kenan accountability sannan a ba da sakamako result sannan gidajen guda biyu ne sannan mai hukuncin Allah ne shi kadai ba wani ɗan gata sai wanda ya bi shi shi yasa annabi ya tara ƴan uwan shi har da Fatima ya Fatima tu salini min mali ma shiti Fatima ki tambaye duk abin da kike so tun a nan duniya fa inni la ughni anki min Allah shay'a ya safiyatu duk gwaggwanne shi kowa ta tambaya abin da take so to kaga mutum ya hararo haka sai ga duk abin da za a yi maka a nan duniya to dama yi duka a kan nan duniya ya za ka ga rudu ne in ka karanta makamatul hariri ko za ga yadda shi shi mai makamar can ina ga makama can karshe-karshe ko ta da tara ne haka arba'in da ta dama makamami hamsin ne a cikin ko da takwas kamar arba'in da takwas ko da tara wata makama da ya kulla wai a sasaniya wato ita makamar gardawa da mutanen da in suka karanta ta kwarewa suke a bara ina ga hashata zaka je yana maganar sasana in ana mashata kirari zaka yana ce mai jikan sasana shi sasana shine asalin kakan maroka to ita makamar yadda ake roko da bara ta koyar farko farko za ga shi oban ya oba ya kira ta ya ce to kaga na manyanta na girma kuma duniya ban da wanda zai gaje ni sai kai kuma duk abin da ya kamata na ilimi na baka yace to yanzu nauyi zai dawo kanka amma dole a samu sana'a yace to sana'o'in da ake iya rayuwa da su a duniya guda hudu ne ko dai ka samu mukami a nada ka wani mukami da babban ofis kai ta samun kayan aiki ko kuma kai kasuwanci ko kuma kai noma ko kuma kai sana'ar hannu da ya gama mashi lissafi sai shama kaga duka sana'o'in nan hudu ba wadda ban yi ba kowace shu'uma ce ba da kai za ta yi kawai gari ba ka da abinci ya zo kan mulki ya ce mulki da kake gane shi farkon daɗi ni'imatul murdi'a ko fa bi isatil fatima haka annabi ya kwatanta mulki ma dalla da radda aka rantsar da kai Allah wajen ranar sauka in gwamna aka nada ka tenuwa biyu ce hudu hudu so biyu takwas sai ga ka dawo shiru jiniya waye da an daina maka sai ce yaro kaga mulki na da matsala ya zo wajen kasuwanci ya ce kasuwanci shi ma daga ya cike yake da matsaloli in ka siyo kaya burinka ka sayar in ka sayar burinka a sayo wasu kai dai ba kuɗi a hannunka ko ba ka san kayan su zauna a rasa ma me kake so to kinin ka zaka rasa me yake so da ya siyo kaya so yake su kare kuma da sun kare wasu zai siyo kayan da bai so su zauna kuma su zai karu yace to karka karka shiga wannan harka yace manoma kuwa da kake ganin su in kana neman mawadatan da ke rayuwa da talauci to su ne ya ce babban manomi zai ɗinka riga alfarma har ta tsufa bai sa ba kullum yana gona ko ya zo zai sace mashi tsuntsaye agun da za ka gan shi har idi sai ce hena da kewayo shinkafan nan rar idi ba ya ce balanta na sana'ar hannu ya ce ita sana'ar hannu iya ƙarfinka iya abin da za ka samu ba ta tara maka nan gaba kuma cin ƙarfinka take yi radda karfin ka ya kare ranar da ka gama cin iya abin da ka samu kenan yace yaro bari in fada maka sana'ar da tafi kowace bara shine ya dusa mashi warwara ina ga ko kai karanta zaka iya bara ai almari ne mutum ya kawo mashi abubuwa yadda bai nuna mashi yadda ake yi da yadda kaza da kaza da kaza da dabarbaru da ikinkimu da kalmomi da waye yasa suke ce mata assasaniya eh waye jikan satana kakan maruka na duniya dan wannan tun rayuwar jahiliya to ka ga gurgurdan yadda ake imani da abin za ga gardawa in suka karanta zai ga kawai an sami an sami waraka ko ta addu'a da ya koyar a farko farkon makamar ya ya muhiyar rufati gardawa da rubuta wannan addu'ar suke yi a wanke allo a sha kuma ana ganin biyan bukata kuma ba wani hadisi kodai da aka roito ta shi ya kirkire ta don ya cuci wasu kawai yan kasuwa ya gani yana so ya wanke su za su ratsa dajin birnin gwari ya ce musu akwai wata addu'a in dai kuka biya ni na lakana muku kuka yi ta maimaita ta za mu shiga dajin mu ce lafiya suka yi tsada ya cake 'yan kudin shi ya ce to ya muhiyar rufati ya harko yan addu'o'in shi da kalmomin shi ce ku biyo ni kuma shahadar guda ce kawai Allah ya rufa asiri suka tsallake to garda za ga rubuta ta suke su sha ko a rubuta su makale a laya su rada dajin binnin gwari a tara motar kowa banda ta su amma ne in kai kai yana da kare ka za a yi su Allah ko zalika mablaguhum min al-ilmi to kaga akwai suratul kaf haka suratul waqi'a ka duba tun farko farkonta inda aka rarraba mutane wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama wasabiquna sabiqun ulai nan ne ko wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama sai wasabiquna sabiqun sullatun min al-awwali wa qalilun da farko kenan amma da yaje can ciki washabul yamini wa ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mandud wa willin mamdud wa ma'un masku wa ashabush shimali ma ashabush shimal fi samumin wa hamim can da ya gaba yake cewa akwai da yawa daga cikin mutanen farko sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin to ita ma za ta nuna maka yadda kiyama take ka duba yadda aka raba mutane a farko zuwa gida uku yan hannun dama da yan hannun hagu da yan gaba dai gaba dai kuma aka faɗa maka tanadin da aka yi wa ashabul yamin sidirin makazud talhin mandud wa zillin mamdud ma'in masku وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة فذاك تبا نيما أشي باتا باشيني مقطوعة ولا ممنوعة فذاك تبا نيما بغاتا أشي بك إتك تبابا قوة لنورة تسابا ذاك تبابا أما إذا كاين داتي نواني ذاك هنغوس أنا سيروا أما لينا قدوها وهم يطمعون كان سوك تبا حالي ka taba a canza maka suna barawo ka taya kuma ba kayan sai to aljanna la maqtu'atin wala ba yadda za a yi ka nema wani abu aljanna ce babu mangoro awa ashirin da hudu ko da yaushe akwai shi bayan yanzu na duniya bane yana da kaka yan watanni ya kare haka da ya je ƙarshen waƙa ya sake raba mutane gida uku bayan ya yi maganar mutuwa walaula ya zaba daga tilkulku don me lokacin da ran ɗan uwanku ya rai shi ya zo makogoro wa an tumhina irin tamburu kuma kuna kallo zai mutu lace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tumsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin dan girman Allah in kun isa ku hana ya mutu ba ku iya ba ba za ku iya ba fa ma in kana min al muqarrabin fa rauhun wa rihanun wa jannatu na'im wa ma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa ma in kana min ashabil wa ma in kana min al mukaththibin ad-dallin wa nuzulun min hamid wa tasliyatu jahim inna hadha lahu haqqul yaqin kaga suratul waqi'a ita ma za ta sa wa mutum firgici sai mutum ya dawo taitayin shi tunda dai ba makawa in mutuwa ta zo za a tafi kuma yaushe za a wucin Allah kadai ya sani to ai tattali mana to haka nan suratul qiyama da ya fada ita din ma yasalu ayyana yawmul qiyama sun zo suna tambayar ka wai wai yaushe ne ranar alkiyama sai bai ba ka amsa ba amma ya ba ka alama fa idza barikal basar وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لا باشي labarin abin da ya gabatar da kuma a bashi labarin abin da ya jinkirtar بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة كويا كاو أذري لأن الله را أذر مريجبا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هكذا تشوى كافرين kaga ita ma suratul kiyama tana da firgici da ban tsoro kwarai kwarai da gaske haka in ka dauki wal mursalati ɗauka tun daga farko ma daga da aka ɗauko farkon halitta dubban mani bawa yake kuma shi ba ma kowa ba ne alam na kalukkun imma imma'i cikin ba kowa ba ne fadalna fi kararin makin ila kadarin ma'alum fa kadarna wa ni'mal qadiruna to ita ma za ga jan hankalin mutum take dan ya dawo cikin taitayin shi haka suratun naba'i suratun naba'i yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu ko wa yaqulu alkafir ya laitani kuntu turaba yawma idhi yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard laki wala yaktumuna allaha haditha arne in yawaiga yawaiga yawaiga ya ga wani raguwa mai da shi kasa ya ga kaza ya ga kaza ya laita ni kun tutura ba shi da can Allah ya fashin baki yau mai idiyya wadda ladina kafar waɗanda ranar da kafirai za su buraci wa aka wurin rasula da waɗanda suka saba wa manzo lautu sawwa bihimul ard ina ma za a daidaita su da kasa su zama turbaya la ce wala yaktumuna Allah hadisa ba za sai boye wa Allah gaskiyar labarin abin da suka aikata ba haka suratul mutaffifin ita wannan surar tana cikin surori masu tayar da hankali ya sa ma mutum ya hurhurar da wuri in dai mutum ya bibiyi musamman ma'anoni da ita surar take karantar ba ta bude da wani laifi ko hani ga wani laifi wanda yake kai mutum ya baro nan da nan sanan ta maganar alkiyama shi dan adam ala yabunnu ulaika annahum mab'uthun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ranar da mutane za su tsayu gaba daya a gaban ubangijin halitta wai mutum ya hararo wannan ranar mana ya hararo wannan ranar kuma mai hukunci a ranar Allah ne kuma ya aiko da manzo ya ce a yi mashi da'a ko yanzu wasu zaka ga barin ƙasa suke yin wani ya ci zaɓe lokacin da umar musa raduwa ya ci zaɓe wasu ba mutuwa suka yi ba tun suka bar ƙasar sun san haɗin ba zai kyau ba ba ma shi allah ka duba to ina zaka shi ya ma baka oda ka tafi ya ma'ashar aljinni wal insi in safa'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu wanda zai iya guduwa ya gudu la tanfuduna illa bi sultan ba za ku iya guduwa ba sai idan an ba mutum izinin eh ya gudu ga yadda kafirai ke wa mutane izini wanda sura ta mutafikun duka ta yi magana a kansu in suka wuce ta wajen abin nan za ga suna suna wulakanta musulmi innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa yataghamazun wa idza qalabu ila ahalihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallin eh duwancan dubbatattu ne wa amma ranar kiyama kuma فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون to kaga wayannan suru wannan surar da jeren gero wannan ayoyin sai su dawo da mutum cikin hayyacin shi sannan ga suratul takwir suratul takwir idan shamsu wani idza idza kusan guda goma idan shamsu kuwirat idan rana muka share haskenta kwanaki nake bibiyar wani wani rahoto da masana sararin samaniya suka bayar sun ce duniya za ta shekara miliyan goma sha biyu ne haka bincikensu ya kai su eh a duka duniya tun daga radda Allah ya yi ta har zuwa radda za ta kare ai saurin za mu sai da Allah zai dade ta ba sun ce za ta shekara miliyan goma sha biyu kuma a wannan 2025 din mun cika shekara kusan miliyan shida kaga sauran miliyan shida akwai sauran gara kenan to amma sai in goya wani rahoto sun ce wani bincike da suka zurfafa ya nuna masa abin da ya rage nan bai kai haka ba amma sun kasa faɗin mai rage amma sun ce tabbas an wuce rai e tabbas a lissafi yanzu aka yi rabi amma dangane da karewa gaskiya an wuce rabi yanzu ba ga wani fasu a chad ne ko ko ghana yana da yana kera jirgin ruwa jirgin irin na annabi nuhu yake yi zai dauki mutane kan miliyan jirgin ruwa yana so ya dauki mutane jirgin ba guda ɗaya bane jirage ne da yawa zai yi amma za a saka su a teku ne saboda Allah ya mai wahayi kirsimatin bana duniya za ta kare kaga inda wani da ya iya bara kawai zai ka kada kai can wajen kai ta karbowa ita kai baka yadda bane ce to wai ko dai su kuma ka san matasa matasa na ta tsokalar shi sai suka ce to da Allah a jirgin ruwan ai masa wurin caji ai wurin cajin waya kuma a sa network ya kamata a sa wanki da ya zo da ko an shiga jirgin za a lahira ya kamata dan burawun da bai kamata a dakatar da shi ba amma ingili suke mai kuma da gaske yake ana ta bashi katakai ana ta siyan su lot yanzu tsada ana ta siye mu ma nan kasar an yi a america kamfanin microsoft ko suka ce daga ran da aka tsallako 31 ga watan disamba 1999 sha biyu a sha ɗaya da hamsin da tara duniya za ta gari da ana tsallakowa sha biyu wai duniya ba za ta iya ɗaukar shekara ta dubu biyu ba har a nan ƙasar har a nan zari akwai kiristocin da suka yi ta kuka suna sadaka makaminmu da guragunmu suka yi ta karɓa shi kaga wani na ƙasashe shi bai yadda ba sai ya karɓe kawai shi yasa wasu wasu agogo suka ta samu ido sha ɗaya da hamsin da takwas sai mutu ya dora hannu a ka mu kuma muna ta baccin mu don mun tabbatar har da billahi lazin mu ƙarya ne a ba aga yake karewa duniyan ga faci ko faci yana fara saciya ku kawai suka ji zai ga mutum na ta goge ido agogon ne kuwa sai ya ɗan yi tsalle ko ya ɗan yi na bakin ya ɗan taɓa kan shi ya ji shi ne ko ba shi ba ne to shi ma dai mutumin na nan dai yanzu ana ta siyan slot da kuɗi masu nunu waya 25 ga disamban bana Allah ya mai wahayi kasan sirri na Allah kiristoci sirri na Allah ma ya za ka zo ka faɗi irin haka ma ga Allah to akwai kuma ayoyi dai da yawa a cikin alkur'ani waɗanda za ka iya za su iya jan hankalinka wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarra'un a suratul a'raf wannan ayar kamata kai ta maimaita ta ja hankalin kai ita ma za ta iya sa mutum yayi hurhura a suratul zukhruf fastakhaffa qaumahu fata'u innahum kanu qauman fasiqin falamma asafunan takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafa wa mathalan lil akhirin Allah yace fastakhaffa qaumahu kawai shedin ya rena a firawun ya rena mutanen shi hankali wannan abun shi yake faruwa a yanzu sai ka samu wani mutum zai rena maka hankali ya rena maka kana karanta Qur'ani ya rena kokarin rena maka hankali kamar yanzu wannan nan da yake cewa juna ya rainin hankali ne ko a bible da haka duniya suke kariya rainin hankali ne kamata ya kai shi da wanau ko su ma suna da dawanau ɗinsu ko to a kai shi can taba kwakwalwar shi an ɗan samu akasi balla ya ce fasta kafa kawo kawai fir'aun ya raina hankalin mutane kuma ba a tsawuhu kawai sai suka yi mashi da'a innahum kanu qauman fasiqin da shi da su din duk fasikai ne Allah ce falan ma asafuna da suka kai mu bango suka fusata mu wai menene mutanen fir'auna suka yi wa Allah suka fusata shi da yau ba a yi na daidai duk abinda mutanen fir'auna suka yi har suka fusata Allah wanda muke a yau ya fi quantity ya fi quality sannan har da ƙari har da ƙari domin su in suka ga wuya Allah suke roƙo fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din shi kan shi fir'aunan da ya ji ruwa ya ga alamun nutsewa zai yi hatta idza adrakahu al-gharaku qala amantu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin kalmar da ya tsana ita ya fada amma dai sun fusata Allah falamma asafunan takamna minhum fa aghraqnahum ajma'in muka muka halaka su gaba daya Allah ce fajalnahum salafa muka sa su wanda sai dai an rada karanta su a tarihi wa masalan lil akhirin aka je rangiyar wasu ayoyi a cikin suratu hud da sauran su suratu yunus da sauran duka za su ja hankalin kan sa mutum gurgura malai ce to wa kadhalika musannafatul hadith haka kuma wallafe wallafe na hadisai madhkuratun fiha tahta abawabin mislil mislil qiyama an ambata a cikin su karkashin wasu babuka misali babukan da suka yi maganar kiyama zaga ana tattauna ire-iren waɗannan hadisai masu tsoratarwa warriqaq da kuma nassoshi ko hadisai ko kissoshi masu tausasa zuciya wanda za sa zuciyar mutum ta yi fake-fake ya zama mai tausayi mai imani zaga yana damuwa da abin da ya kamata ya damu da shi waljannat sannan da hadisai da suke magana akan aljanna wannari da hadisan da suke magana akan wuta wa minal muhimmi yana daga muhimmin abu kazalika kamar haka fi hadal janibi a wannan bangare qira'atu kutubin qira'atu kutubi ahli al-ilm al-mufrada karanta littafan malamai ma'abuta ilimi a kebe li hadal garbi irin littafan da aka wallafa dan wannan manufar kama babban matsalar da muke fuskanta musamman mu al'ummar mu ta yanzu kayan gila ko hausawa ko ka ce baƙaƙen fata ba ma da ɗabi'ar san karatu ba ma ɗabi'ar san karatu yanzu a ga mutum gina sai shekara biyu bai karanta littafi da ya kai shafi ɗari biyar ba alimamu shafi ko cewa yi in dai da gaske rayuwar kake so kai kullum ka karanta shafi a musulmi hadda qur'ani ka ce qur'ani izu uku shafi talatin to sauran kuma ka nemo hadisai kuma ga littafan nan ma har na hausa yi za ga ma kasuwar littafai ta mutu sai wanda suka damu da abin da suke zuwa su saya to amma dai karanta irin waɗannan littafai suna ƙara imanin mutum kuma suna warkar da zuciyar shi daga cutar raunin imani ya ba da misalai ce mislu kamar misalin hadil arwa mai kora rayuka alhadi shine mai korawa ko ka ce ɗan asako sukan fassara shi da ɗan asako shine wanda zai taso rayuka ya tafi da su inda aka umarce shi amma wannan mai korawar kamar yadda ibn qayyim ya rubuta ila biladil afra zuwa garuruwan farin ciki garuruwa na aljanna to wannan littafin a duniya ba a yi abincin da ya kai karanta littafin nan daɗi ba wato kawai za ka ji ƙwarin gwiwa da cewa lallai za ka iya shiga aljanna saboda yadda yake bayanai da irin ni'imomin aljannar zai magana akan abinci tufafi gida mata yanayin rayuwa kaza kaza kaza kaza za suna kuma kowane ne ta kawo maka dalili da irin yadda rahamar Allah ta girmama lokacin da yazo in Allah ya zo maka bayani mai firgitarwa kuma sai ga ya sako kalmar rahama a ciki ana tsoratar da kai ne fa amma kuma sai ya sako cewa to shi fa wannan da yake tsoratar da kai kanshin to mai rahama ne zai iya gafarta maka zai iya maka afwa zai iya maka kaza zai iya maka kaza to sunan littafin hadil arwah dan asafan rayuka ko mai kora rayuka ila biladil afra zuwa ga garuruwa na farin ciki littafi ne mai dadin karantawa da wani alƙayyim yana nan an buga shi kuma ana samun shi a kasuwa ko da google ka shiga zaka sauke shi har sharhi ko wanda aka yi ta haƙiƙi duk za a samu mai yiwa ma ka samu wanda aka fassara ko kuma wani shahada ya ce bari ya fassara ma hausawa shi zuwa harshen hausa zai kyau a ce mutum ya fassara shi mutane kuma a daure a karanta duk da matsalar dama a zauna a karantar ne shi ne ya ce wanne haya filfitani wal malahimi libni kasir da kuma littafin annihayatu filfitani wal malahim kaiwa ƙarshe ko kura abu kura bayani filfitan game da bayanan fitinoni da za su faru ga mutane nabi yake cewa fitina ba za ta gushe ba ga mutum har sai ya buraci dama shine a cikin kabari har sai ya buraci dama shine a cikin kabari wal malahim da kuma bayanin ya kokka al malahimu jam'i ne na malhamatu al malhama kuma shine al harbul azima wal waqa'atu shadida ko wal waqi'atu shadida karawa mai tsanani irin misali kace yakin badar yakin abin nan khandak ko ya kuka da sahabbai khalifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ko kuma waɗanda suka zo daga baya suka yi na kafa dauloli zama waɗanda za a yi a gaba to mutum ya karanta me aka ce a kai wannan littafi ne da al'imam ibn kathir ibn kathir mai tafsiri kenan ya rubuta sannan wa tazkiratu fi ahwalil mauta wa umuril akhirah da kuma littafin at-tazkira tunatarwa fi ahwalil mauta game da yanayi na matattu halaye da matattu ke tsintar kansu a ciki bayan mutuwa wa umuril akhirah da kuma al'amura na lahira wannan littafi ne da Imam al-Qurtubi ya rubuta Abu Abdullahi al-Qurtubi me tafsiri akwai Qurtubi Sa'id Sa'id al-Qurtubi ko mai littafin kurtubi da muke koyan fikihu a zaurika da shi wanda aka yi shi a waƙe galiban za ga a zaure ana yi shi littafin kurtubi to wannan na kurtubi mai tafsiri kenan shi abu abdullahi kenan wal qiyamatul kubra da kuma littafi mai taken al qiyamatul kubra babbar kiyama wal jannatu wan naru da kuma aljanna da wuta da umar al ashqar wanda ya wallafa shi ne Umar al-Ashkar banda su akwai littafai masu tarin yawa ga nihayatul alam da muka yi anan na Muhammad na Dr. Abdurrahman Al-Arifi da ɗaya littafin nashi eh abin nan wannan wannan abin nan nihayatul alam da wanda yazo yi daga baya kaman al'alamu al-kubra ne wani babba ne da ya akan wannan to sannan ga littafin da da wannan ya rubuta Abdulmalik Az-Zaghabi Dr. Abdulmalik Az-Zaghabi yana da littafi da ya bashi suna Al-Qiyamatu ka'annaka taraha Al-Qiyama kamar kana ganinta ga littafin da Dr. Mustafa Murad yayi wani mutumin kasar Misra yace qamatil qiyama qiyamar kawai ta tsaya qiyamar ta tsaya kaga irin wannan littafin za su sa kai tanadin can kuma akwai littafin da za su saka waye ma ka san rayuwa yanzu aka yi za ka samu wani ɗan boko in ka ce mashi yahuda annan matsala ne sai da maka kallon rahan ne shi da yake wawa ne bai ma san mai ƙurani ya ce game da su ba balanta na abin da malamai suka tattaro na tarihinsu shi mustapha murad yana da wani littafi na lura littafin ko hana yaɗa shi aka yi duk da an yayyake shi akan littafin sunan littafin kawai ista'iddu likitalil yahud kowa ya tattali mutanen da sai ya faɗa da su sunan littafin kenan to kaga dai wancan na abubuwan da ya shafi kiyama ka same su ka rika karanta su ko ka ɗauki littafan hadisai kamar yadda ya ce sahihul bukhari yana da kitabul fitani wal malahimi ga kitabul riqaqi haka zaka samu a mafiyan waɗannan littafan yace wal maqsudu duka dai abin da ake nufi anna mimma yazidul imana yana daga abin da yake ƙara imani al-ilmu bi mushahadatil qiyama mutun ya zama yana da ilimi na cewa ga abin da fa zai faru a kiyama kalba'ati kamar tashi daga kabari man ba'athana min marqadina kafiri haka zai ce wai tashe mu daga baccin mu inna ba bacci kake yi ba hada man ba'athana min markadina sakatuko hada ma wa'ada rahman ai wannan alƙawari da Allah yau din nan za a tashi ya farujuna min al-ajdasi sira'a daga mutane sun fita daga kaburbura da sauri to kalbati wan nushuri da fitowa daga kabari ai rai a fito wal hashri da taruwa a filin alkiyama yau mai komun nasu da rabbil alami kowa zai halarci wurin zalika yawmun majmu'un lahun nasu wa zalika yawmun mashhud rana ce da kowa sai ya hada a kiyama kuma kowa sai ya zo da kanshi ba wakilci ba karami ba babba girman ka kawai bin Allah wa zalika yawmun mashhud sannan wa shafa'a da maganar ceto akwai nau'ukan ceto kusan guda takwas kusan guda biyar a ciki annabi shine jagora sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ce a rike sunnar shi kafin a cewa mutum fasuhukan fasuhuka shafa'atul uzma ma duk duniya shi kada yake da ita wanda zai je ya roki Allah ayi hisabi ba annabin da zai iya kowa zai ci gajiyarta to ka karanta wani abu game da ceto sannan wani hisab da kirga ayyuka kirga wa mutum sa aikin da yayi a kirga aikinka a kirga takardun da aka rubuta aikinka ko a auna aikinka a auna takardun da aka rubuta aikinka kai ma a auna ka to sannan wani jaza da kuma ba da sakamako wani isas da kuma yin ramuwa wannan wuri ya fi komi ta da hankali duk wanda ka cuta a nan duniya gida za ka kaci bulu ka murkushe dukiyar mutane ka yi shiru ba dama su yi magana wani ya fito ya an kara sojojin bakan ka su daren mashi a haɗa kai da ai a yi maka bidiyo tsana bata ka ranar lahira za a yi kisas wa ya taɓa jinin wani wa ya taba dukiyar wani wa ya taba wata gaba ta wani wa ya taba kaza wa ya taba kaza wa ya taba kaza lalle za a zo a yi kisasi a kira mutane Allah ya kira mutane abu na farko da Allah zai fara hisabi akai shine addima'u jinani cikin abin da ya shafi haƙƙin bayi Allah zai ce a duk wanda ya san akwai wanda ya taba jinin shi ya zo ila mutum dan daba ne shi yana ga ya ci dubu sai ce to ranar zai gane ya ci dubun bala'i ne to ranar da za a yi kisasi wal mizan nan ce kisasi a nan ya shafi jina ne ya shafi haƙƙoƙi gaba ɗaya za a zo da shugaba a ajiye shi a ce inda mai kes da wannan mutumin ya zo shikenan ta zuwa ana bayani ina ne yake cewa to ranan fa tana cikin bi satil fatima tir da ma wanda ya karbi wani jagoranci to sannan a zo wal mizan sannan a zo a sa sikeli wanda da ul mawazin al qis li yawm al qiyamati fala tublahu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi wannan hardal din yana cikin kalmomin da ake fassarawa da komayya ko za galiban malamin wanda tafsiri haka suke fassarawa amma tana cikin kalmomin da za ka gana cewa ai kamar sai dai kai kwatanci hardal in ka ce gadagi wasu ma za ka suna fassara da hardal gadagi gadagi ko in ka je nan bakin gonaki ma za ka same shi za ka sa maka kwayar shi a ido za ka san an sa maka kwayoyin shi na da girma to ba shi bane dan dama dama ka fassara da komayyar dan dama dama ka fassara da komayya wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha komai kankantar abin da mutum yayi sai mun zo da shi fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara yasa wasu malamai suke cewa duk qur'ani ba ayar da ta fita da hankali irin wa mai ya'mal mithqala dharratin sharran yara babu aya ta kai ta da hankali to sannan yace wal haudi sannan ga maganar tafkin annabi sallallahu alaihi wasallama dake wajen alkiyama a wajen aljanna a filin kiyama wanda wasu indarar guda biyu da suke ɗibo ruwa daga alkausar a cikin aljanna suke ba alhaudu ruwa wanda duk annabi ya ce kofunan da ke cikin wannan alhaudu sun fi yawan taurari eh ka samu astronomers galaxies guda nawa muke da su universe guda nawa ko za ka fara da universe universe guda nawa muke da su a kowace universe galaxy nawa muke da shi a kowane galaxy duniyoyi nawa muke da shi taurari guda nawa muke da su sai ka dana maganan adadi mai yawa irin lissafin da ake an kusa wuce an kusa wuce biliyan yanzu ko a trillion daga nan sai quadrillion quadrillion septillion waye ga yanan liyan liyan duniya dai za ta kare dai ba a kure ba to wannan tabkin Allah ya tanadar wa annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran annabawa kuma an tanadar musu da nasu kowa zai je da mutanen shi su sha ruwa amma wanda ya canza musulunci wanda ya canza sunar annabi za a kore shi wasira da kuma siradi da za a zo a kafa wanda kowa sai ya hauta kan siradi kuma gashi sama katan shi wuta ne wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu zalimin fiha tisiya to mutun ya hararo siradi ko a duniya na kadana ya tsallake saradi ya sha da kyar kenan ko mutum na tsallake saradi tabbas ya sha amma har yanzu akwai sauran kes a nan ne za a tsaya a yi kisasi na cikin gida shi ne wani za'ana ma fi su durihim min hil irin ɗan jin haushin nan wanda baka ɗauki mataki ba ka gan shi da gogaggiyar riga ka ɗan ji zafi amma baka ce Allah ya lalata ta ba baka je kai mai illa ba amma dai ka dan ji zafi ko mun gama sallah nan ka dan mishi kwalla da takalmi ya dan fada ruwa ko ka dauko ka mayar mashi yana saka kafa sai ya dan danshi danshin lema zuciyar shi za ta dan ba dadi to ran lahira za a nemo ka ina wanda ya ya jika maka takalmin nan gashi ai wane ne yace to kai zo ba za ku shiga aljanna ba sai an harama kai ma sai a halittar maka takalmi a aje a kusa da tabo a ce malam yi kwalla da takalmi sai kai kwalla da takalmi shi ya fada ta kwace dauka kasa kai ma sai ka dan ji ba dadi ɗaya da ɗaya kenan don an gama wannan sai a ce mai aljanna to a je a shiga aljanna murna kenan ana zuwa sai mai dan aljanna ya ce na ba zan bude ba ai an ban almighty order to annabi kawai zai zo yin bude dan aljanna hankali ya tashi kada a bar baya da kura ko ka san ko fa yana ga sabo da zaman duniya ne tunda nan aka ce an baka baka karba ba komai zai iya faruwa eh musamman yana wannan gwamnati za ga yanzu nan za a ta nada ka ko ko sai kuma ka dan ce ai an canza ka eh ka ka samu shato a Kano da aka fitar da listin ta a minista ko kuma daga baya ka ce ai ba ita bace sai ya ce ai ba kai bane ka zo karbar waye ko rantsuwa ko ko ne yan rufa'i ko sai an je wanke ka ruwa ya kare ba sama wanke ka ba a ce to ka bari aka gina burtsatse za a kira ka to kuma an zo gina burtsatse an cimma dutse kaga kai da wanka dai to sai hali to ɗan kawai sai can sai annabi sai a faɗa wa annabi to shi ma wannan wurin ceto ne a nan wurin sai annabi ya zo ya ceto ina ai ku zo kawai malaika yana gani annabi zai ce dama an ce kai zan fara budewa to daga nan sai ya bude sai ya shiga to ka hararo haka yanzu wani wace murna za ka ji a ce kana cikin wanda suka shiga kana cikin wanda suka shiga aljanna shine mala yace wa darul qara zai sai gida na tabbata shine wal jannatu wan nar aljanna ko kuma dai wuta dole ɗayan biyu ne gidajen guda biyu ne faminhum shaqiyun wa sa'id ko dan wuta ko dan aljanna ka'ida dole a zama ɗaya min wa'annan abubuwa guda biyu ta ce tuna irin waɗannan ababe sukan sa zuciyar mutum ta yi rai ta yi lafiya ta waraka daga cututtukan da suke iya mata barazana har su kawo mata cikas wajen alakarta da Allah yana sai mu bishanin sai mu tashi mai lamba ta goma cikin ababe da suke warkar da cututtukan zuci in sun kamu wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh eh na daidai su sahabbai sai rika rayuwa da talaucin da mu yanzu da sauki ko kamar yadda dama annabi ya ce shi wallahi bai jin mana tsoron talauci kwata kwata talauci ba matsala bane ba matsala bane amma dai mu yanzu kuma jari hujja ya mai da talaucin wai shine matsala sai sai an ka karanta ihya ulumuddin babu guda ya kulla akan falalar talauci tunda ba makwani an samu talakawa sai a karanta in ka karanta ka ce Allah karkasa da ni a ciki shikenan ba a karanta to su za ga wani yaron su kamar Imran dan Husayn Imran dan Husayn dan gidan masu kuɗi ne mahaifin shi mawadaci ne amma dai musulunta mahaifin ce to ko ya dawo kafirci ko kuma ta hana shi kuɗin yace ta rike inda kuɗi ne ta rike kada koma yana cin garau garau yana ci abinci na ahlus sufa da ya rasu tufafin da za a yi mashi da kafani in aka jawo aka rufe kai sai kafafuwa su hudu su fito in aka ja aka rufe kafa sai kai ya fito annabi ce ku ja ni kafanin ku rufe ka sai ku nemo ciyawa sai ku rufe kafa kama waɗannan mutanen to su ne wanda Allah ya jinjinawa in ka ga radiyallahu anhum wa radwan su ne laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirin wal ansar su ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah kuma su ne wala ya kafuna laumata la'im su ne sadaku ma ahadullah alai wa minhum man kaza nahabu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila duka su ne to idan mutum ya samu yanayi zai iya sayar da kamanin shi ya ajiye shi ma yana cikin abin da ke sa zuciya ta yi taushi ka zo kana neman wata adda da za ka saru wani sai ka taɓa likafani sai ka dana ba ba a fito mana sai ka ce ba na nan ka taɓa likafani shi ma dai na tuna mutum lahira shi yasa za ga cikin sabai akwai wanda suka rika samun likafanin wata na annabi sallallahu alaihi wasallam ya an bashi wata riga ta yi mashi kyau da ya fito ya zauna sahabbai suka yi ta mashi murna sun ji daɗi zai ganshi da wannan ado da wani sahabi ya je ya ce rasulullahi rigar da kasa nake so sahabbai suka ce amma ba ka da kirki kai wani iri dan ka dace ya musu shiru suka yi ta mai tatas da bai ce to shikenan in mun tashi zaman nan an tashi karatun nan ka zo ka karba ana tashi kuma ya makale a bakin kofa aka mi komai ya karba sai da yaje adana sai yake ce musabbai na ji kunce rigar te mai kyau sai dai sha'awar aiman da kafani da ita suka ce eh to kuma kai dabara to kaga ana iya yi to da kai yana da kyau mutun ya siya ya ajiye in ilan wata rasuwa suka ce ta gaggawa ce a iya ba su gosaya to zan ba ku aro gobe da safi ku siyo ma amma dai zama da shi din a ajiye in mutu ya haka ba laifi ba ne yana cikin abin da yake tunatar da mutum lahira Allah ya samu dace wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh